ba a san asalinsa ba akwai wasu kalmomin wanda yakan zamo shi alifin nan wato ba a san asalinsa ba saboda jam'in da ake musu sai zama ko dai ba na takasiri ba ne ko kuma jami'in da ake musu na takasirin alifin shafewa ake to kamar irin wannan ne aka ce alifin sai a mai da shi yau kai tsaye sai a mai da shi kai a wawi kai tsaye bisa fi'ilanu kamar jiranu shi wannan ya ba wai dan asalin alifin ya bane wau ne amma ka'ida idan wau ya zo saki ne bayan kasara to ana mai da shi ya ne kamar i'adu kaga daga au'ada ne asalinsa i'adu ko mi'adu shi ma asalinsa mi'adu ne idan wau ya zo daurarre bayan kasara sai a mai da shi ya shi yasa dan an mai da shi ya a jiranu ba wai dan cewa asalinsa ya bane ai wau ne wau ne aka saboda ya zo sake ni bayan kasara shi yasa wajahani fi kajadwalin wasu da anin ruba'i za'idan lalmadda wajahani fi kajadwalin wasu da anin ruba'i za'idan lalmadda sun gaba da su akwai fuska biyu ko dai a mai da wauɗin ya koma ya koko a bashe a matsayin sanawa fi ka jadwalin a cikin dukkan suna da yake kamar jadwalu wato inda yake wawun ya zo na uku ya zama kuma bayan sakini ne to a wannan halin akwai damar a bar wawun yadda yake kamar jadwalu a ce judayi wilu judayi wilu ba tare da amai da wauɗin ya ba ko kuma amai da wauɗin ya koma ya a idgamin da ya tasgiri sai a ce judai yilu ko a ce judai wilu ko judai yilu duk ɗaya ne wasu da anin ruba'i za'ida ana shafe harafi na daɗi ga dukkan wani suna wanda yake ya haura harafi hudu suna wanda yake ya haura harafi hudu to a ciki sai a duba a ga wanne ne harafin daɗi a wajen tasiri sai a shafe wannan harafin daidai shi harafin na daɗi a farko yake ko ko a tsakiya yake ko a ƙarshe yake duk da ya shafe shi ake yanzu misali za ka yi tasgirin muda hariju mudaharijo daga daharaja sunan fa'ili daga daharaja wanda daman daharaja ruba'i ne kaga za ka kawo sunan fa'ilinsa za ka ƙara nini ka ce mudaharijo to yanzu idan za ka yi tasigirin mudaharijo sai ka shafe mimin nan tunda mimin nan za'idi ne sai ka ce duhai rijo duhai rijo duhai rijo inda yake harafin karin yake a farko kenan hakanan inda ya zamo ma a tsakiya kamar misali fadaukasu menene fadaukasu zaki za ka yi taswirinsa to shi ma wannan wawun da sai ka shafe shi sai ka ce fudai kisu yanzu wannan yadda ka kawo ta taswiri ce fudai kisu sai ka shafe wawun hakanan ma idan ya zamo a ƙarshe yake kamar sibaɗara sai ba tsara ga karfar taguwa ko katuwar taguwa to za ka yi tasgiri wannan alifin na karshe sai ka yi shafe shi ka ce su bai ɗero su bai ɗero a koyaushe harafin da yake na ƙare sai a shafe kamar mustagafiro za ka yi tasgirinsa ya za ka ce kenan mu gufayyeru to ai shi nan in ka shafe kasan daga gafara ne sulasi ne shi wannan da aka faɗa wanda yake akwai harufa hudu cikakku amma wanda suke na asali to amma shi musta gafiro harufa guda uku ne din na daɗi guda uku kuma na asali a ciki to ya za a kenan mugaye fero za ka dawo da nemin da sun da taɗin su ne za ka shafe sai ka shafe sun da tatin da bai kai hudu ba sai ka dawo da nemin mugaye fero mugaye fero amma kamar mu da hariju shine za ka shafe mimin saboda in ka shafe mimin ma dai har yanzu kana da haruffa hudu na asali sai ya zama duhai riju kenan kamar mustahariju fa za ka yi shi ma sai ka ce muhairiju muhairiju muhairiju to a wannan kenan dai koyaushe harafin da yake ya karu akan harufa hudu wajen tasbirin shafe shi ake yi in kuma ya zamo alifi ne dab da karshe to ana iya mai da shiya ya koma awon fo a ilu kamar dinaru to yanzu sai ka shafe a dinaru sai ka shafe yayar ta farko ka ce dunai niru bunai niru bunai wannan yar ta tasgiri ce bunai niru a tasgirin dinaro sai ainihin ka sake maimaita shi tun da wajen awon ma fu ai ilu ake cewa fu ai ilu a tasgirin dinaro sai ka ce dunai niru dunai niru ka kare eh lalmadda ai ban da madda to abin ba mu zo kan lalmadda din ba ma wannan dai kenan to lalmadda banda inda ya zamo kuma karin madda ce to ita wannan ba a shafe ta kamar misali sahara'u sahara'u to na idan za ka yi tasgirin sai ka ce su haira'u ba za ka shafe wannan maddan ba sai ka batta su haira'u ko hasra'u sai ka ce husaina'u ko akari ba'u wanda shi an samu harufa hudu ma duk asali ya kafin harufa biyu na karshe na ƙari halif da alhamza su ƙari ne akari ba'u da ainin da kafin da radda badin na asali ne to yanzu idan ka tashi shi tasgirinsa ba za ka shafe karin ba sai ka ce uƙairi ba'u uƙairi ba'u ba za ka shafe karin ba tunda madda ne haka nan kamar irin su hubla za ka ce hubaila salma za ka ce sulaima salma za ka ce sumaya sulaima to da wannan kenan sai mai mai ta bai ta wannan shafin da ita ta samu yin kamar safar jaru yawa shi kuma da ake cewa su fayyari ba shi ma irin wannan shafe wace illa iyaka shi a ciki sai aka duba aka ga shi lamin ya fi kama da harafin daɗi don yakan zo za'idi to sai aka shafe shi aka ce su fayyarijo su fayyarijo don shi lamin ya fi kama da na daɗi jimi ba ta cikin harafin daɗi ita ko lami tana cikin harafin daɗi shi yasa aka ce su fayyarijo kamar a wajen jam'in ma da ake cewa safarijo safarijo ko safari riju jam'in safar jalu lamun ake shafewa don ya fi kama da harafin daɗi to masu hasku hamisin ƙubil la shibhi za'idin wa za su fai rijil wa kulku masu hasku hamisin ƙubil la shibhi za'idin wa za su fai rijil wa ja وجا سفيرج وفيلهما في حذف هانس قبل لا شبه زائد وجا سفيرج سمي قبل hasi ya ce hasku hamisin a shafe harafi na biyar kubil an karbe shi fil humasi a cikin suna wanda yake humasi suna wanda yake humasi ya zama dukkan haruffan guda biyar duk na asali ne to in an zo wajen tasgiri sai a shafe harafi na karshe sannan a yi tasgirin saka kamar misali safar jalu safar jalu awon fa'allalu kenan to sai a shafe lamun na karshe wajen tasgiri a ce sufairiju sufairiju tasgirin safar jalu kenan sai a shafe na karshen sufairiju sufairiju haka na ma duk wani suna wanda yake ya kai harafi biyar yanzu misali kamar kirada abu ya za a yi tasgirinsa kenan kirada abu wanda suna ne kuma sai kuma duk haruffan na asali ne da kafin da radda da'in da ainihin da baddin na asali ne sai a ce kaka kirɗa'ab ko rayiɗi ko rayiɗi u sai a shafe bar ita ce ta biyar ko rayiɗi u shi ne tasgirin kirɗa'abu kamar jahamar shufa shi ma dai sul'ar humasi ne kuma duk asali ko fa'a lalilu sai a ce kaga da a jaha ma'arishu to shi wannan zai zo nan gaba cewa a ciki akwai harafi ɗaya wanda yake yayi kama da na dadi ita ce mimi shi yasa kana da dama ka shafe na biyar ɗin jaha marishu ka ce juhai miru kana da damar kuma ita mimin ka shafe ta tunda ita tana ta yi kama da nadari a nan ta zo asaliya amma mimi ta kan zo ta daɗe ko tunda tana cikin haruffan sa'altumuniha to ce yasa ka iya cewa kuma juhai rishu ko juhaimiru ko juhairishu ka iya cewa juhaimiru a tasgirin jahamarishu ko juhairishu a tasgirin jahamarishu la shibhi za'idin banda wanda ya kama da na daɗe in ya kama da na daɗe wannan sai akwai damar a shafe shi Eh, kamar hidar naƙo hidar naƙo haidar nako to ka iya cewa hudai riko ka shafe nunin hudai riko tunda nuni kamar na daɗe ne yana cikin haruffa goma na sa'altu muniha ka iya cewa kuma hudai rinu hudai rinu ka shafe kafin kenan ko hudai rinu ko hudai riko kowanne a ciki ya inganta waja safar jal sufairi jal a cikin tasgirin safar jalo an ji kaɗan larabawa suna cikawa a maimakon a shafe ɗin sai zamo an cika to an ji haka daga larabawa an ji inda za su ce sufairi jo amma sun cika sun ce sufairi jilu sufairi jilu haƙƙin lamun nan na ƙarshe a ce an shafe shi to amma an ji cewa sun cika shi an ce sufairi jilu tasgirin safar jalo haƙƙinsa dai a ce sufairi rijo ya zamo an shafe lamun nan na karshe tun da na biyar ne to amma an ji larabawa sun cika shi an ji cikawa daga larabawa to wannan kenan wannan baitin ya faɗa cewa da suna wanda yake ya kai humasi ana shafe harafi na biyar amma fa inda yake a ciki ba harafin da ya kama da na dade da akwai wanda ya kama da na dade to akwai damar a shafe shi wannan wanda ya kama da na dade ko da a nan ya zo asali ne tunda kamar mimin jihamar risho asaliya ce ba za'ida ba to amma dai mimi tana cikin haruffan dade shi yasa a iya wato shafe ta a iya cewa juhai risho a iya cewa kuma juhai mero a shafe shi nan wadda ita ce ta biyar kan haka nan kama a faras dako a nan dal ya yi kama da ta saboda mafitar su ɗaya da ta da mafitar dal da mafitar ta duk ɗaya ne to wajen tafgirin faras dako a iya cewa furai zido furai zido an shafe kafin na biyar kenan ko a iya cewa kuma furai ziku an shafe dal din saboda dal yayi kama da ta tannan ko tana cikin harufa ta na dade tana cikin harufan su altumuni ha shi yasa a iya shafe ta a iya shafe dal din a ce furai zidu a iya shafe kafin a ce furai zidu ko a shafe dal din a ce furai ziku a wajen tasgirin faras dago faras dago to wannan kenan a shi da na ta siffar tasgirin ne shi yasa ba za a yi masa tasgiri ba haka sunan yake dama to safar jaru a sunan 'ya'yan itatuwa ne a sunan ɗan itace ne ko وفي الذي وذا وفي الفروء شذ كذا في كلم مسموع وفي الذي وذا وفي الفروء شذ كذا في كلم مسموع شذ yin tasgiri ya fita daga tsari fillazi a cikin allazi allazi da aka ji larabawa sun yi tasgirinsa to yi masa tasgiri ya fita daga tsari me yasa saboda cewa aka yi wasa girisma mutamakina alazai ko ba suna ba ne mutamakini suna ne wanda bai samu tamakuni ba don ya yi kama da harafi ta wadda fuska ce ake cewa allazi ya yi kama da harafi iftikari iftikari wanda yake asali iftikari ne wanda yake asali cewa yana bukata zuwa sila allazi kawai dan ka faɗe shi shi a kansa bai da ma'ana sai ka kawo silar isa ita ce za ta ba da ma'a za ta ba shi ma'ana shi yasa kamar harafi ne harami harafi shi ne ma la ma'anan lahu abin da bai da ma'ana ta nan ne allazi ya kama da shi waza haka nan a cikin za shi ma da aka ji suna tasgirinsa suna cewa zayya shi allazi suna tasgirinsa su ce la zayya la zayya za kuma suna tasgirinsu ce zayya shi ma za ba suna ba ne mutamaki ne shi kuma ta ina ne kama da harafi eh? a za suna ne na ishara za duk sunayen ishara sunaye ne ba a ishara da harafi amma ta ina ne ya kama da harafi ta harafi ɗaya ko biyu an da su na isharar su sun kai biyu kamar zalika ko tilka tilka masana tilka ba shi ya kai uku ma'ana ce wadda ya kamata a ce da harafi aka ba da ita to amma sai aka ji laraba sun ba da ita da suna to wannan ne yasa ko wannan ne yasa ya zamo aka gina to wannan ne yasa aka ce duk sunayen ishara a gina su ishara ma'ana ce da ya dace a tsarin larabci a ce an ba da ita da harafi amma ko sai zama ba a an ba da ita da harafin ba da suna to wannan ne yasa aka ce ta yi kama ishara duk inda suna ishara ya zo ya yi kama da harafi wafin lazi wa za wafin furu'i haka na a rassan allazi ko za rassan allazi kamar lati lati suke cewa latayya latayya ba'adan lati wallatayya ثم بعد التي وبعد اللتية ثم بعد التي وبعد اللتية to ko kuma ti da aka ji suna tasiri su ce tiya ko ta ce tayya ta ishara ga mace su ce tayya ko ti ishara ga mace su ce tiya reshen zani to diddai wa'annan a tasgirin su shazza ya fita daga tsari ka zafi kalimin haka na a cikin wasu kalmomi masumu'i da aka ji yi musu tasgiri daga larabawa akwai abin da ake kira shawazu tasgiri tasgiri ko tsare-tsare na tasgiri wanda yake sun fita daga ka'ida ina misali kamar magaribu da suke tasgiri su ce mu gairi banu ko insanu da suke tasgirin su ce unaisiyanu idan da za a tasgirin insanu tasgiri bisa ka'ida ya za a ce sinu amma sai aka ce unaisiyanu ya fita daga tsari magaribu fa da za a yi tasgirin ta ya zama bisa tsari mugairibu to amma sai aka ji sun ce mugairi banu in za a mata tasgiri na tarhimi fa insani da magaribu za a yi musu tasgiri na tarhimi ya za a ce anya wai unesu za a ce tasgirin insanu na tarhimi in an ce unesu ya nuna mana cewa insanu daga wata kalma ne kenan a iya cewa unaisun amma an ce insanu daga unsu ne ko amma an ce insanu daga nasiya ne sai a ce kaka tasgirin insanu na tarhimi kaga alhamza ta farko dole a shafe ta tunda duk za'idi ana shafe shi ko a tasgirin tarhibi shi yasa sai dai a ce nusayyu nusayyu shine tasgirin insanu in an ce insanu daga nasiya aka ɗago shi ko amma an ce daga unsu ne to sai a ce unaisu to magaribu fa guraibu za a ce guraibu mahamudu fa hamidu fa ahmadu fa za a shafe za a idin ne ko sai a koma harufa na asali sai a koma harufa na asali to sai wannan kenan akwai wanda abinda ake kira shawazu tasgiri shawazu tasgiri abinda yake ya fita daga tsari a cikin tasgiri sai mu ya tabaitun ku rufin ziyarati za a yi bayani a nan akan haruffan da suke zuwa na daɗi abinda yasa ya dace a yi a nan saboda a can an faɗa lashin hiza'idin banda wanda ya kama da harafi na daɗi to tun da aka fara littafin ba a taɓa bayani akan wanne ne harafi na daɗi ba kaga an kai magana akan abin da ba a faɗa ba shi yasa ne ya dace sai a yi gaggawa faɗa kuma a nan za mu ga ta'assurin shi mai littafin nan da mulha a ƙara ta'assurinsa da mai mulha da mai mulha ma da ya kawo tasgiri shi ne ya kawo babu hurufin ziyadati ko da ya kawo babun tasgiri to anan ya kawo kuma fasali akan hurufin ziyadati cewa ga haruffan da suke zuwa daɗi a cikin magana shi yasa daman wannan kasida ko wannan littafin sai a ce yana ta'assuri da littattafai biyu fiye da kowane littafi da alfiya ta dan malik da mulha ta hariri wadda dukkaninsu mai littafin ya saba da su yadda aka faɗa a baya mulha sai da ya tarmininta a wata kasida wadda yake ya fidda ma'anan ma daga ma'anan na hau ita kuma alfiya yi mata sharhi yi mata sharhi ko yi mata sharhohi ma za a ce shi yasa kuma daman da shi da mai alfiya wakacin bambancin ɗan kaɗan ne ko ba kamar mai mulha ba mai mulha shi wa fati shekara ta nawa ne mai mulha a mai mulha hariri mai mukama kenan a wata shekara yi wa fati haka ne da a a ka kai shi sama da arba'in da shida yi wa fati ɗari biyar da ne da sha shida ko shekaru saba'in ya a duniya saba'in ya a duniya a can ya hamsin da hudu nan ya sha shida sittin kenan ko da sha shida ne ya wafati da ribe da sha shida shi ya sa kaga bayan nan sai da aka shekara tamanin har da hudu bayan mutuwar mai mulha sannan aka haifi mai alfiya dan malik inda shi an haife shi ɗari shida ne daidai kuma ya wafati 672 ya dan fi shi dadewa kenan a duniya don shi 72 ya ko to bayan wafatinsa da shekara nawa ne aka haifi mai wannan littafin ya ce an haife shi 689 kaga shekara 17 ne kenan kawai amma akwai kaili da cewa 691 aka haife shi ya zama shekara goma sha tara kenan bayan mutuwar mai alfiya aka haifi wannan sanda aka haife shi mai ajin roma yana ɗan shekara nawa kenan shekarar da ibn malik ya mutu 672 shi yasa ko sannan dai ibn ajin roma yana ɗan shekara sha bakwai ko kuma yana ɗan shekara goma sha tara ko yau fati shi mai ajin roma 723 ya sa shi 51 kawai ya a duniya shi kuma wannan littafin an gama akan cewa yau fati ne 749 shi yasa an ce da 89 689 aka haife shi ya yi 60 ne daidai in ku an ce ba da 91 ne to ya yi 58 ne shi kuma sanda ya mutu mai kadar yana nawa ibn hisham mai kadar yana da shekara nawa a sannan lokacin su duk kusan kusa yake da juna wasu sun hada wakaci kamar mai kadar da mai wannan littafin sun hada wakaci tunda mai kadar an haife shi 700 takwas aka haife shi shi yasa da aka haife shi wannan littafin ko 20 bai kai ba ko 20 bai kai ba ko da an ce an haife shi ne 689 sannan yana ɗan shekara 19 shi kuma ibn shami mai kadar yawa fati 761 shi ma 53 kawai a duniya to a wayannan littattafan ne guda biyu da mulha da alfiya mai littafin nan ya yi ta'asuri da su kwarai a wannan littafin ya yi ta'asuri da su kwarai a wannan littafin shi yasa za ga wani baitin kamar na alfiya ne sai dai dan jefa wani abu nasa Ah, wani kuma wani wajen kuma tsare-tsaren sai a ga irin na mulha ne Ah, sai a ga tsare-tsaren irin na mulha ne to ah, yap- a nan a baitin nan ya kawo hurufin ziyada guda goma ne haruffan da suke zuwa daɗi a kalma a larabci wanda bayan su ba wani harafi na daɗi sai dai a yi tar'ifi sai dai wajen ta a yi tar'ifin harafi to wannan kuwa ko a maimaita harafi amma dai ba zamo na daɗi ba wayannan su ne kaɗai suke zuwa a matsayin na daɗi ya tara su a cikin jimloli guda uku da a tauhu sa'ilina a tauhu sa'ilina amma malamai suka ce a wannan jumlar da ɗan suka kaɗan a ina sukan ya zo su dai rufe ziyadar da al- da alhamza da ta da wau da ha ha'i wato ko ha babba ko ha kore da sun da alif da lam da ya da nuni su ne guda goma guda goma hurufin ziyada- ziyadati to anan da ya ce a kan husa salimina to a tahu salimina ya yi daidai ah, saboda da lam a ciki daman ya hada da shi kenan a tahu salimina to sannan ya sake hadawa a sa'il wantahim to a sa'il wantahim ne malamai suka ce da yan magana kadan akai me maganar akai shine alifi da ya maimaita tunda a sa'il akwai alifi ko alif baki wantahim akwai wannan alifin na fasalu ko da da yake alifin hamzatul fasl ce amma dai ai akwai ta can baya kuma an faɗe ta an faɗa alifin shi yasa kenan sai zamo kamar an dan maimaita ga sun din dai an faɗa ga alif ga alhamza ga lam ga wau ga nuni ga ta ga ha babba ga mimi kuma a misalin wanne ne ba a kawo ba inda yake shi ma akwai suka kaɗan akai shi ne ya ba a kawo ya ba a wannan Eh, tana cikin harufan ko guda goma sai kuma sa'altumuniha sa'altumuniha to wannan kalma ita tafi shuhura wajen malaman nahau ko tasirifi wajen bayyana hurufin ziyadati da sun da alhamza da lami da ta da nini da wau da nuni da ya da ha babba da kuma alifi su ne hurufin ziyada wasu almajirai suka tambayi malaminsu malam so muke a faɗa mana hurufin ziyadati guda nawa ne ne sai malamin yake cewa da su sa'altumuni ha sai suka ce na'am ya shehana sai ce aka dajabtu ai na ba ku amsa su da yake sa'altumuni ha sun ɗauka ana tambayar su ne kun tambaye ni ne ya ce eh mun tambaye ka a to ai amsan na baku ba wai ta ba ina tambayar ku bane shine sa'alatu muni hadin kuma ima- a, ibnu malik ya sake hada su dai a waje hudu inda ya ce hana'un wata salimun tala yau ma'unsihi nihayatu mas'ulin amanun wata silu amma um, hana'un ha babba da nuni da alif da alhamza hana'un lif shi ma an sake hada hurufin ziyada ga nuni ga ha babba ga ya am ga alif ga ya ga ta ga mimi ga sun ga alhamza ga wau ga lam nihayatu mas'ulin sai amanun wata silo shi ma dai an sake hada hurufin ziyada alif da alhamza sai mimi sai alif baki sai nu'ara sai wauta sun ha babba ya lam'ara amanun wata silo hana'un wata salimun tala yau ma'unsihi nihayatu mas'ulin amanun wata silo kowanne a ciki akwai inda yakan zo za'idi alhamza akwai inda take zuwa za'ida ta akwai inda take zuwa za'ida waw akwai inda yake zuwa za'idi ha ha kuri ko ha babba akwai inda yake zuwa za'idi sun haka alif haka lam haka mimi haka ya haka nu ara haka amma wane ne yake karatun tasarifi a nan ya kawo wani misalai biyu na inda kowanne daga cikin haruffan nan yakan zo za'idi waye mai karatun tasarifi ma za kai ne kake ko kai a af'ala haka ne akwai wanda suka ce duk fi'ili ma ka iya mai da shi duk fi'ili sulasi wanda yake lazimi ka iya mai da shi a fa'ala dan ya ta'adda suka ce haka kiyasi ne me ibnu zainin yake faɗa akan wannan ibnu zainin rato waje na farko waje na bifa ina ne inda ake ƙara alhamza alif ne ba alhamza ba ce wannan manzatul wasli ce ake daɗawa amma sai a za a baro ya kawo fa'il wantahim sa'altumuniha to za da filkalin wayannan harufa su suke zuwa ƙari a cikin magana a ifta ala dai mun san an ƙara alif ne da tako a ifta'ala a in fa'ala mun san an ƙara alif ne da nuni a tafa'ala mun san an ƙara ta ne da alifi ko a istaf'ala mun san an ƙara alif da sun da ta ne ko istaf'ala an ƙara alif da sun da ta a if'awala fa akwai awon if'awala shi ko me aka ƙara alif da waw kuma aka yi tar'ifi ko alif da waw aka ƙara a if'awala fa akwai awon ifa awwala ko shi ko me aka gara alif da waw biyu alif da waw guda biyu ko duwo guda biyun za'idai ne ifa awwala ifa awwala ijlan waza asali jalaza ne ijlan waza asalin sa jalaza ne alifin da waw din guda biyu diddadi ne to wannan da yake nan sai mai tawaitin ko dubu da ɗari biyu da talatin da bakwai kaga an samu bambancin shekara 21 sai bayan da ya gama hisnura sai hisnura sin ya gama tun ma kafin su yi hijira ko ya rage shekara biyu su yi hijira barul muhid kuma bayan shau shau usman ya wafati ya gama shi ko barul muhid bayan mutuwar shau usman da shekara biyar ne ya gama shi shi yasa ka dubo duka biyun dan a zari kai tambaya a wajen tambayan ma kai zari سقوط نسبة تزيد إن نسبت ياء وليت كسرا وياء أشبهتها وياء أشبهتها نقيت نقيت دشد أكنها نقيت تزيد إن نسبت ياء وليت كسرا وياء أشبهتها نقيت تزيد إن نصبت ياء وليت كسرا وشاء أشبهتها نقيت تزيد إن نصبت ياء وليت كسرا وياء أشبهتها نقيت أسني جواد تزيد كان دتا ياء يا وليت كسرا da take bin kasara kana ƙara ya ne shadda yadda yake harafin da take bi dole a yi masa kasara ala kulli halin inna sabta idan kana so ka nuna dangantaka kamar za ka yi dangantaka zuwa zaidu sai ka ce kaka ka ce zaidiyu zaidiyu dal nan shine abin da take bi to koyaushe zai zamo da kasara ne ja a zaidiyu جاء الزيدي رأيت الزيدية مررت بالزيدي ba za a ji dalɗin ya soya daga kasara ba mai rabin sai ya koma kan ita yan nisba hakanan ja almakiyu ra'aitu makiya marartu bil makiyi nisba zuwa maka wa ya'un ashba hata ya da yake ta yi kama da ta nisba ita ce ya mai shadda nuhiyat sai a fara ɗauke ta kafin a kawo yan nisba yanzu za ka yi nisba zuwa shafi'iyu imamin shafi'i daman shafi'iyu a shafi'iyu ake cewa to sai ka ɗauke ya ta shafi'iyu sai kuma ka kawo yan nisba ka sa ka ce shafi'iyu yasa yanzu a shafi'iyu shi kansa imami shafi'i yar daban da shafi'iyu idan kana dangantawa zuwa gare shi saboda a shafi'iyu nan na gane zuwa imami shafi'i an ɗauke ainihin wannan yar an ɗauke yadda asali an kawo ta nisba ne haka nan idan za ka yi nisba ga mai suna makiyu akwai makiyu ko ana samun masu suna makiyu ko ko a malaman hadisi ga malamin buhari mai suna makiyu ko hadisai nawa ya ruwaito daga gare shi a jami'ar sai mana abba za ka nasaba ga wannan makiyu din sai ka ɗauke yadda ka sa ya ta nisba makiyu nisba zuwa makiyu za ka yi nisba ga makiyu sai ka ce makiyu nisba ga tijjaniyu shi ma sai ka ɗauke yar ka ce tijjaniyu ɗin ne ka ɗauke yar ta asalin sunan ka kawo ya ta nisba ya sa za ka ce tijjani kaga wannan yadda ka kawo wata ainihin sunan bane ta nisba ce ko da yake ta asalin sunan ita ma dai ta nisba ce to amma ita ka ɗauke yanzu ya zama nisba zuwa ga mansubi zuwa ga wannan kabilar ko to haka dai abin yake tafiya to shine wannan baitin suna da yake mai samun murakai kashi za a faɗi yadda ake nisba zuwa gare shi za a faɗi yadda ake nisba zuwa ga suna murakkabi tarkibi irafi tarkibi izmazi tarkibi isnadi yauwa sai kuma abin da ya shafi wanne nisba zuwa tasniya ko jam'in ma iri-iri ne ko akwai jam'in salama akwai kuma jam'in killa akwai jam'in kasara ko to da za a faɗi wannan amma yanzu abin nema shine a ne menene a gararun nisbati ne ita nisba don a cimma wata manufa ake yin ta ma mustafa bai zo ba ko ma mustafa bai zo ba ko menene a gararun nisbati sigiru ko to ita ma nisba ai tana da nata a gararo menene a gararun nisbati ta fuskar yin nisba to sai an duba su ma a idan abin da sunan ya bi shi ke ayyanawa yanzu misali aka ce shehu ya hayan nawawiyu a shafi'iyu mun saunan shafi'iyin nisba ne ba asalin sunan ba ne tunda nawawi ake so a dangana shi ga masabar da yake bi ko yanzu misali aka ce muhammadu ibn yusuf sanusi al-ash'ariyu kaga wannan mun san ba asalin yarba ce ta can ta abul hasan al-ash'ari wannan shi an kawo ne dan a dangana shi gaban tsarin abul hasan al-ash'ari ko shi yasa mun san shi muhammadu ibn yusuf ai ba ash'ari bane a kabila ba kabila ash'ariyawa bane amma yana bin tsarin shi ash'ari abul hassan ash'ari ko shi ya sa to kaga wannan dama abinda zai ayyana abinda aka fara fada abinda aka fara fada ko yanzu misali kamar mutanen saudiya suna suka ko sun yi littafi suna sukan ash'ariyawa ko suna hakaito maganganun ash'ariyawan wai dan su musu radiya wani lokacin za ka sa kalal ash'ariyu kaga nan an san ba wai yana nufin lalle su yi abul hasan al ash'ari ba yana nufin masu bin tsarin sa ga abin da suka ce ko mai bin tsarin sa ya ce kaza kaga nan an san cewa ai nisba ce yatta nisba ce karina ita ce za ta ayyana ita yatta asalin sunan ce ko ko ta nisba ce nisba ma a matsayi na farko ko a matsayi na biyu tunda ko a shafi iyo ai ko da asalin sunan nisba ce dai yadda ai nisba ce zuwa shafi uku sai dai illa iyaka sai aka sake nisba kuma ga nisba to inda aka yi nisba ga nisba shine aka ce sai a cire ita yar waccan a sake kawo wata kamarta wa ya'un ashbahat ha nuhiyat to sannan ne to wata suna su makiyu eh, za ka yi nisba gare shi kake nufi eh, Mai- irin ja makiyu eh, za a gane cewa wata suna a daga karina za a gane yanzu cewa sunansa ne ko ko ana dangana an dangana ne karina da ta zo a gaba ita za ta ayyana eh, ko karinar halin faɗan maganar ko wajen faɗan magana Eh, yanzu muna magana da kai akan makiyu na ce a ja makiyu kaga ai ka san shi din ne wanda muke maganar akai ko kaga wannan karinar ce za ta ayyana Eh. wata utani sintuna ha mudlaka wa ya'u manqusin salasatan raqa wata utani sintuna ha mudlaka wa ya'a manqusin salasatan raqa wata utani sintuna ha mudlaka wa ya'a manqusin salasatan raqa ne gaba ɗaya ko anisin ana bayani akan nisba wane ne aka yi zai kawo a gararun nisbati
ليه من آل المسيح وجعل المنصور من آل المسيح To, sai kuma me galari labzi a ciki wannan wanda ka faɗa gararun ma'anawi to ba gararun labziyun kafi na tasirifi don ka same shi babu sarki sarki na asarful kafi to a- to ana bayani akan nisba ya ai- an faɗa cewa ana ƙaraya to amma akwai wasu sauye-sauye da akan samu a sunan wajen ƙaraya wannan ne za a yi bayani a nan aka ce- aka ce wa ya'u eh, wa ta'u tanisin ta ta tanisi tuna ha idan idan za a yi nisba kau da ita ake ɗauke ta ake mutlaƙan sunan nan mu'annasi na mutum ne ko ba na mutum ba harafi uku ne ko fiye da harafi uku duk inda za a yi nisba sai a ɗauke tar ta tanisi ina misali za ka yi nisba zuwa faɗi matu sai ka ce faɗi miyu ba faɗi matiyu ba ko ga khadijatu sai ka ce khadijiyu ko aishatu sai ka ce aishiyu ko makkatu sai ka ce makkiyu ko basaratu basariyu ko kufatu kufiyu kufiyu duk sai a ɗauke tara ta tanisi ko ainatu sai a ce ainiyu akwai gari ainatu ko aina ke din ne take ko a falas din ne take to a ba gari ne a bakin ruwa ko to za a ce ailiyu basratu basariyu ko fatu kofiyu haka dai Ah, wannan nisba ga gari to duk dai inda za a yi nisba ga wani suna wanda yake ya kare da ta ta tanisi to ta tanisin nan ɗauke ta za a yi wa ya mangosin hakanan ya duk wani suna wanda yake mangosi wanne ne suna mangosi shine duk sunan da ya kare da ya yadda yake kasara ce ta jawo ta amma fa ita yar mangosin ba wai ko ina ne ake ɗauke ta ba akwai inda dole a batta akwai inda yake ya halatta a batta ya halatta a shafe inda yake dole a ɗauke ta sai inda yake salasatan raka salasatan ɗin mafuli ne amma wani irin mafuli mafulun wani iri ne wannan iya akwai mafuli mutlaki akwai mafuli fihi akwai mafuli lahu akwai mafuli ma'ahu to shi wannan wanne- wanne ne Hmm? amilinsa mafuli mutlaki ko ya zo ya gabaci amilinsa ka karanta farida da shi bishiyar rigawa har ya haddace ta ko wa alkali ibrahim to to eh, wato salasata wadda irin mafuli ne a mafa'il wanne ne shi ya- ya dora ba ba wai ya ɗora ukun ne ba balle a ce maf'ulu bihi ne shi ko ba za ta yi a ce masdari ba ne shi ko ba maf'ulu ma'ahu ba ne kuma ba maf'ulu lahu ba in ko an je maf'uli ne ya rage ɗaya kawai ko maf'ulu fihi maf'ulu maf'ulu fihi ne zarfu makanan adadin kamar ya tsaya a matsayin zarfu makanin Ah, kamar matsayin zarfu makanin ne cewa shi ya haura haruffa uku haurawa tasa a wajen da yake harafi uku to salasatar raka ina misali kamar mu'udi mu'udi za ka yi nisba ga mu'udi sai ka ce kaga mu'udiyu mu'udiyu ko musta'adi sai ka ce musta'adiyu yar ta sunan sai ka ɗauke ta wannan ya da aka kawo ya ce ta nisba ya ta suna an shafi amma idan kamar harafi biyu ne ko harafi uku kamar za ka yi nisba zuwa shaji to wannan sai ka ce shajawiyu shajawiyu yar sai ka bayyana ta ita ta biyun sai ka mai da ita wa shajawiyu nisba zuwa shaji idan ya zama uku ne kuwa yan nisba ta zo bayan harafi uku ne to wannan kana da damar ka batta kana da damar ka mai da ita wa kamar ƙari za ka yi nisba zuwa ƙari ka iya cewa alƙariyu ko alƙarawiyu ko alƙariyu ko alƙarawiyu kana da damar ka mai da ita wo kana da dama kuma ka shafe ta in ta haura da fiye ko wa hudu wato ita ta kai ta hudu ko ta kai ta biyar to wannan sai dole shafe ta za dole ne a shafe ta amma idan ya zama ba ta haura ba to wannan kana da damar wato dai ta wato ba ta haura biyu to wannan kana da damar ka shafe ta komai kamai da ita wo idan ko kamar harafin biyu ne kafin ita ya wadda take ta suna mankusi to wannan ita yar dole kamar da ita wa shi yasa a nan muna da hali uku kenan ko akwai inda yake shafewar wajibi akwai inda yake barin a mayarwa yake wajibi akwai inda yake an ba da zaɓi duk wanda aka yi tare da ta fuskar nahau ko ta fuskar tasarifi ya yi duk wanda aka yi ta fuskar tasarifi ya